أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a bakwai ga watan zulka'ada watan sha ɗaya kenan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan ga watan hudu ko 24 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shine darasinmu na 62 a cikin suratul bakara kuma wannan shine darasi na 60 daidai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a wancan satin idan ba manta ba mun karanta da tun daga kan aya ta 224 ko ko da 24 cikin suratul baqara yau za mu dawo kan wannan aya mu karanta su ha ayoyi ne guda hudu sannan kuma mu karasa bayanan da suke da alaka da waɗannan ayoyi insha Allah Allah ma Allah subhanahu wataala ce wala taj'alullaha urdatan bi aymanikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم نعم الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عقدة لأيمانكم kada ku sanya Allah ya zamto wato katanga ko wata irin katanga wacce za ku dinga gittawa da ita dangane da rantsuwarku wato ku rantse da Allah ba za ku aikata wani abin da yake aiki ne na alkhairi shi yasa Allah subhanahu wataala ce an tabaru ai Allah tabaru ku rantse da Allah ku ce ba za ku yi aikin da'a ba in an yi magana an ce wani ka yi kaza na alheri sai ce ai na rantse da Allah ba zan yi ba to Allah ya ce kada ku yi haka kada ku sanya Allah shine katanga wacce za ku gitta da ita ko ku kare ta zamto ta hana ku aikata abin da yake aikin alkhairi ne aikin da'a ne gane ko watattaku kuma wacce za ta zamto ta hana ku jin tsoron Allah wato kar ku sanya rantsuwa ga Allah ta zamto haka wa tuslihu bainan nas ko ta kuma hana ku yin sulhu tsakanin mutane a ce wane iwa wane da wane sulhu sai ka ce na rantse da Allah ba zan ƙara shiga lamarinsu ba ba zan yi musu sulhu ba to Allah ya ce kada ku sanya rantsuwa ga Allah ta zamto katanga ta kare wato tsakaninku da yin aikin alkhairi sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wato eh, wallahu sami'un alim wato Allah mai ji ne kuma alimun masani ne kenan mai ji ne dangane da wato maganganun da kuke faɗa ta rantsuwarku da kuke da Allah ba za ku aikata alkhairi ba kuma alimun bi ahwalikum Allah masani ne dangane da halayenku me yasa kuke wato rantsuwa kun gane ko mutumin da daga ciki irin mutanen nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ci tafarnuwa kada ya zo masallacin mun gane ko kawai wani sai ya tashi ba zai ci tafarnuwa ba sai sai lokacin da ya ji an yi kiran sallah sai ya ci tafarnuwa wai shi hujjar annabi ya ce kada ya zo masallaci to ai wannan ukuba ce mun gane ko Allah ya sani ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abinci ya zo idza ja al-asha fala salata ko illa al-asha ko idan abincin dare ya zo to a ci ba za a yi sallar isha ba sai an ci abinci to wani sai ya ji an yi kiran sallar isha ya ce a kawo tuwo don kai je jam'i ya sallah to duka Allah ya san halayen mutane in ka yi abu da gangan Allah ya sani shi ma wannan kuma da aka ce kada ka zo na na cin tabarna ai uquba ce saboda kakka je ka damu mutane kenan in zaka ci ka san lokacin da zaka ci lokacin da zaka ci kuma ka wanke baki ka yi kau da ita kada ka zo masallaci ake nufi ka cutar da mutane ba wai ka ci gaba da cin tabarna ran ka zo masallaci ba to da abin da mutum zai yi ya sani Allah ne ya halice shi Allah da ya halice ka shi ya fi ka sanin kanka don haka ba a yi wa Allah dabara wallahu sami'un alim Allah masani ne wato Allah sami'un ne mai ji ne dangane da abin da kuke faɗa daga bakunanku alimin masani ne dangane da abin da kuke wato aikatawa a cikin zukatanku ma amma ba ku fito da shi fili kun bayyana ba in gane ko? Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi Allah baya wato kama ku da yasash rantsuwa wacce take ta yasashen zance in gane ko baya kama ku da yasashen zance cikin rantsuwa rantsuwar da baku kullata ba ba da gaske kuke ba in gane ko wancan sati mun bayani kuma za mu zo mu ƙara bayani insha Allah Eh, fi ima- eh, fi aimanikun cikin abin da ya shafi rantsuwarku Allah ba zai kama ku ba kana magana rantsuwa kawai sai ta fito daga bakinka eh wallahi a'a wallahi da sauransu duka wannan rantsuwa Allah baya kama ku da ita Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ghafurur rahim a- a- walakin afwan nayi tsallake Allah ya ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah yana kama ku da abin da wato zukatanku suka kulla na rantsuwa kun gane ko kenan kamar yadda ya zo a cikin wata ayar cikin suratul ma'ida walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman kenan aqadtumul ayman ay bima kasabat qulubukum abinda zuciyarku ta kudirce wato na rantsuwa to shine Allah zai kama ku idan kun yi rantsuwar ba ku cika ta ba ka ce wallahi tallahi idan kaza ya faru za ka yi kaza to idan a kazan nan ya faru to dole ka yi kaza in ba haka ba sai ka yi kafara ko ka ce ka rantse ka ce wallahi tallahi ba za ka yi kaza ba sai kuma tsautsayi ya sa ka je ka aikata ka kulla rantsuwar da gaske kake yi sai ba ka aikata ba to yanzu sai ka yi kafara ta rantsuwa in gane ko kafara ta rantsuwa kuma guda hudu ce uku zaɓi ɗaya kuma in an rasa yadda za a yi ukun da yake zaɓi shine ciyar da muskinai goma ko ba haka ba ko tufatar da su in gane ko ka tufatar da mutum goma ko kuma mai iyanta baiwa iyanta afuwan wuyayi za mu ce duk wani bawa mace ko namiji za ka iya ka iyantar da shi yau daina bauta ya zamto ɗaka siye shi ka ce ka iyantar da shi to cikin ukun nan za ka yi zaɓi ne yanzu sai ya kasance duka kaga waɗannan da dukiya za a yi ko sai babu dukiyar da za a yi to yanzu sai ka yi me sai ka koma na ukun da Allah ya ce fa illam abin nan da Allah ya ce fa kafaratu wa idamu asharatu masakin min awsatu ma tut'imun eh ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid duk wanda bai samu ba sai Allah ce fasiyamu salasata ayyam sai kai azumi uku yanzu azumi uku ba wai shi ake fara gabatarwa shine a matsayi na ƙarshe sai an rasa ciyarwa mutum goma an rasa tufatar da mutum goma an rasa iyanta wuyayi baiwa ko bawa an rasa wannan to yanzu sai a yi mai sai a a yi azumi uku kun gane ko to wannan shi ne to Allah subhanahu wataala ya ce to sai dai irin wannan rantsuwa ita ce za Allah zai kama ku da ita kun gane ko muka ce rantsuwar kala uku ce ko ba haka ba akwai ita wannan ta farko da Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu billahu kenan yamin lahu ita ba ta da wata matsala ba laifi a gurin Allah idan mutum yayi ba za a ce ga laifinsa ba amma dai ana so mutum yayi kokari ya bari kun gane ko sai ita wannan ta biyu ita ma ba ta zama laifi sai mutum bai cika ta ba kuma bai yi kafara ba to anan ce za ta zama laifi sai ta uku yaminul ghamus wanda mutum zai rantse da Allah ya ce bai yi ba kuma yayi ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahu a gaba ya da tsoron Allah ya ce bai yi ba kuma alhalin yayi ko kuma ya rantse da Allah yayi kuma alhalin bai yi ba to wannan ita ce rantsuwa mai halakarwa yaminul ghamus ita ko kafara ba ta da shi kaga wannan haramun ce qatan Allah ya mana tsari ba abin da ke kankare ta sai tuba taubatan nasuhan tuba na gaske na tsakaninka da Allah Allah ya mana tsari to shine sai Allah subhanahu wataala ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah yana kama ku da abin da zuciyarku ta kudurce na rantsuwa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma halim ko kuma mai wato juriya ne Allah subhanahu wataala ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai juriya ta hanyar yana jinkirta ukubarsa ga wayanda suka cancanci musu kun gane ko yanzu kafirai ba sun cancanci Allah ya halakar da su ba eh sai Allah ya jinkirta musu su ta yi ya ƙara musu shekaru su ta yi masu sabo sun cancanci Allah ya musu azaba amma sai Allah ya jure ya kyale su ya jinkirta musu ukuba sun cancance ta amma dan me amma dai Allah ya musu rangwami su samu tuba ko kuma me su mutu su je su haɗu da wato azaba mai tarin yawa saboda sun yi laifi mai yawa Allah ya mana tsari amin Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum ita ce muka karanta ko yanzu to Allah ya ce lil ladina uluna ga waɗanda suka yi rantsuwa mazaje kenan wato mazaje da suka yi rantsuwa dangane da ba za su taki iyalinsu ba mun gane ko min nisa'ihim wato ba za su taki iyalinsu ba ba za su kusanci iyalinsu ba Allah ya ce tarabbusu arba'ata ashhur to za su jira wato zuwa wata hudu in sun yi rantsuwan nan ko da shekara suka ci suka ce mutum ya ce ya rantse da Allah shekara ba zai kusanci iyalinsa ba to iyakarsa wata hudu kenan wata shida bai da haƙƙi na zalunci zai shi yasa wata hudun yayi shine ƙarshen lokaci da alƙur'ani ya ba da dama sai a warware ya je ya ci gaba da mu'amala da iyalinsa sai ya yi kafarar rantsuwarsa in gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in fa'u idan suka dawo zuwa ga matayensu suka ci gaba da mu'amala ta aure tare da su fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wa in azamu talaqa idan ko sun kudirce yin saki kun gane ko shine in azamu talaqa idan sun kudirce wato cewa saki suka nufata a cikin cewa ba za su sadu da iyalinsa ba amma suka ki bayyana haka sai suka bari a zuciyarsu ba su bayyana ba domin shi saki ba a iya a ce a zartar da shi wani ka ya zartar da shi ko da mutum cewa yau matarsa tafi gida baka isa ba duk wanda ba wani wanda zai ce ka saki matarka saboda baka faɗi kaulin sarih ba domin saki akwai kalmomi na fili wanda ba a wasa da su cewa mutum ya ce ya saki matarsa mun gane ko mun gane ko to wannan kalmar ta tsallaktu kalmar tsallaktu na saki in gane ko da sarrahtu duka a cikin ƙur'ani sun zo kun gane ko ba a wasa da su su kai tsaye in an faɗa yanan mutum ya ce ya sauwaƙe wa matarsa kaga ita ma kalma ce ta saki ya ce ta tafi ya sauwaƙe mata ko jeki ya sake ki ya faɗi haka to ba a jiran a ce masa me kake nufi amma idan ya ce tafi gidanku har sai abin da ko ya tafi gidanku to tafi gidanku ba ta nuna saki sai an ce me kake nufi in a zuciyar shi da ya ce tafi gidansu shi Allah ya sani yana nufin ya rabu da ita ya sake ta ko wannan sai ya ce in ya ce a'a shi yana nufin ya tafi ya je ta dan huta ko ta je ta ga yadda ake ji a gidan nasu ko ba haka ba shi zai fassara wannan kalmar da bata fito fili ba shine zai fassara ta babu wanda ya isa kuma ya mai fassara mun gane ko duk kalmar da bata fito fili ba wato ba a yi wa mutum dole a ce ga abin da yake nufi sai a bar shi da abin da yake to shi yasa Allah tun da ya san harka ce ta zuciya udurinka na zuci babu wanda ya san shi sai Allah to shine Allah ya ce wa in azamu talaqa idan sun idan su mazaje sun kudurce saki a zuciyarsu to kaga babu wanda ya san wannan sai Allah shi yasa Allah ce fa inna Allah sami'un alim to Allah masani ne ya sani sami'un yana ji shine sami'un yana jin abin da yake cikin zuci maganar zuci ma Allah yana jin ta ko ba haka ba kuma alimin kuma masani ne kenan ya santa ya ji ta in mutum ya yi magana da zuci Allah ya ji in ya in wato kuma ya san me ya faɗa idan shi yasa Allah ba abin da yake ɓoye masa a fili yake ko a ɓoye to waɗannan ayoyi guda hudu su ne muka karanta a wancan sati muka yi tafsirin mun yi bayani cikin ibn kasir maganganun malam idan za mu koma a ayatul ahkam kamar littafin rawa'i'ul bayan ko rawa'i'ul bayan tafsirul ayatul ahkam na shek ali swabuni mu ga abubuwan da shi ma ya kawo wanda suke za mu karu da su kwarai cikin bayani akan wa'annan ayoyi wasu mun faɗe su wasu kuma ba mu faɗe su ba ko kuma mun faɗe su a gurguje nan za mu ji su filla-filla insha Allah hukunci na farko da malam ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka shine alhukum al'awwal ya ce ma za ya jibu afuwan yawwa ya ce mal muradu bil yaminin lahu domin wato mun fara da hukuncin rantsuwa menene Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da rantsuwa ta lahu ta yasasshen zance shine la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum me Allah yake nufi da kalma ko kuma me ake nufi da yaminul lahu rantsuwa ta yasasshen zance sannan tambaya da ke cikinta wal fihi kaffara shin tana da kaffara ita wannan rantsuwar malam ce dalla ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki yana nuni cikin faɗin salayu akhidhukum Allahu billawi fi aymanikum wato yana nuni a bisa da Allah ya ce baya Allah baya kama ku da yasasshen zance cikin rantsuwa ta rantsuwar ku da kuka yi sai ya ce ala annal yamina lahu cewa shi ita rantsuwa ta yasasshen zance la ithma fihi babu laifi gare ta wala kaffaratu kuma babu kaffara a tare da ita gani Allah ya gafartawa wato al'ummar halittarsa ko bayansa saboda ya san rauninsu da suke a ciki sai malai ce wa qadik talafal fuqaha fi ta'rif hadha al-yamin ko hadhihi al-yamin ala aqwali wato malamai sun yi saɓani wajen bayani na irin wannan rantsuwa ta yasasshen zance a bisa maganganu kamar haka sun kasu mazaba ta farko ita ce ala shafi'i wa ahmad yana imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal suka fassara allahu da cewa allahu fil yamin huwa ma yajri ala lisani ala lisani ko ala lisani min ghairi qasidil halfi wato alyaminul lagwi rantsuwa ta yasashen zance shine abin da yake gudana a bisa harshe ba tare da an nufaci a rantse din ba kun gane ko eh wallahi a'a wallahi kun gane ko baka yi niyyar kai rantsuwa ba amma rantsuwa tana fitowa a bakinka wannan faɗin shafi'i da ahmad kenan ya ce ka ƙaunin rajili kamar faɗin mutum fi kalami cikin maganarsa wal- la wallahi a'a wallahi bala wallahi eh haka ne wallahi duna qasdin lil yamin ba tare da ya nufa ce rantsuwa ba kawai ta zo yana ta faɗan haka in gane ko ba ni samai walla eh ai ta yi duka ka gani duka mutum bai yi niyyar ya rantsuwa ba amma sai ya yi ya ce wa haza ta'awilu wa haza ta'awilu manqulun an ba'd salafi wannan fassara an cirato shi ne daga wani sashi na magabata na kwarai ka Aisha kamar ummuna Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta yi fassara wannan za mu zo mu karanta hadisin ta nan gaba kaɗan hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi Ah, wa sha'abi da Imam Sha'abi shi ma haka ya fassara wannan magana ta Imam Ahmad da Shafi wa Ikrama da Imam al-Ikhm- eh, babban malami Ikrama ba wato kashi na biyu daga cikin malamai wanda suka tafi akan fassarar al- eh, yaminin lahu kala abu hanifa imamu abu hanifa wa malik da imam malik suka ce allahu rantsuwa wacce ake ce ma ta yasasshen zance fili yamin a cikin rantsuwa wato huwa an ya halifa ala shay'in shine mutum ya rantsuwa a bisa wani abu yazun- yazunnu an eh, yazunnu kam- kama ya taqid yana zaton kamar yadda yake a cikin yadda ya kudurta ya kudurci haka abin yake fayakunu- fayakunu bi khilafi sai kuma ya zo abin ya kasance saɓanin abin da ya rantse kamar wancan satin ba muka ce mutum sai ya ga fararen abu- ababe suna tahowa na'am sai rantse ce ga wasu mutane can masu fararen tufafi sai da suka matso kusa ya ga ai tumaki ne da raguna mun gani shi ya zaci mutane ne daga nesa ya ce ga wasu mutane can masu yawa da fararen wato tufafi to wannan rantsuwar ita ce suka ce lagu abu hanifa da imam malik wa hadha ta'wil malai ce wannan shi ma fassara manqulun an an ibn abbas ibn abbas ya tafi akan wannan mutum ya rantse akan abu ya zaci gaskiya ne kun gane ko amma sai ya bayyana ba gaskiya bane yana zaune sai wani ya zo ya shiga gidansa sai- sai sai shi yana zaune bai ga- sai ashe mutumin ya shiga har ya fita sai wani ya zo ya ce ina wa ne ce yana cikin gida wallahi yana cikin gida to wannan rantsuwar ita ma yaminin lahu ake kira kaga itikadin sa ya zaci tab har yanzu yana gida amma kuma ya zo ya fita bai sani ba wannan maganar bayan ibn abbas hakanan wal hasan eh, imam hasan al-basri ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ya fassara yaminin lagwi a haka hakanan imam mujahid shi ma ya fassara imam malik yake cewa allah ya masa rahama a cikin muwatta ta imam malik yace ahsanu ma sami'tu fi hadha mafi kyawun abin da na ji a cikin sha'anin rantsuwa ta lagwi annan lahwa halfu halful insani ala shay'in mutum ya rantse a bisa wani abu ya staiƙina annahu kazalik ya yi yaƙinin cewa wannan abin haka yake thumma yajidu al'amru bi khilafi bi khilafi sannan sai ya samu al'amarin ba saɓanin abin da ya rantse a kai ne fala kaffara ta fihi imam mali ya ce to babu kaffara a cikin wannan rantsuwa haka ne wa fil bukhari ya zo a cikin hadisi eh, sahih bukhari an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace nazala eh, nazala qawluhu ta'ala ya sauka faɗin Allah maɗaukakin sarki la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum wato Allah baya kama ku da rantsuwar da kuka kullata ta yasasshen ta sa- yasasshiyan magana yace fi qaulir rajuli cikin faɗin mutum ya dinga cewa la wallahi bala wallahi kun gani hadisin Aisha kaga wannan shine kuma mazhaba Shafi'i da Ahmad ko to kaga wannan duka yana nuna muku wato rantsuwa wacce take Allah baya kama mutum da ita shine wacce bai kulla ta ba ya zaci abin ko dai bai kulla ta bai faɗi magana ko kuma ya zaci abin haka yake sai ya rantse sai kuma ya bayyana gare shi ba haka ba shi yasa ma shek aliyu sabuni yake cewa wasu sahihu maganar da tafi inganci a cikin waɗannan maganganu da aka kawo ya ce to zai kawo magana mafi inganci ya ce annan lagwa cewa ita yasasshiyar rantsuwa ta yasasshiyar magana ya ce ya ta milin nau'an ta kunshi duka biyan da wanda ya rantse yana zaton abu haka yake ya rantse da wanda yake bakinsa ya saba da rantsuwa cikin magana to duka yana cikin lagu kun gane ko wanda kawai yake abin zargi shine wanda zai dinga rantsuwa akan karya ya san karya yake rantsi kun gane ko ko kuma wanda zai kudurce rantsuwa ya yi ta kuma bai cika ta ba kuma ya ƙi yin kafara su ne abin zargi Allah ya mana tsari shi yasa malam ce wa huwa ikhtiyaru ibn jarir at-tabari hada dukka rantsuwoyin wannan bayanan da aka kawo mazhabar guda biyu ta imam ahmad da shafi'i da kuma imam abu hanifa da malik da kuma sauran sahabbai maza ba ta bangaren aisha da ibn abbas ka hada wannan fassarar da aka yi ka yi aiki da ita shine daidai kenan da wanda zai rantse akan abu ya zaci gaskiya ne sai rantse da kuma wanda bakinsa ya saba da rantsuwa to su ne Allah ba zai kama su da wannan rantsuwa to ka haɗa waɗannan fassarori guda biyu ka aiki da su shine zaɓin shekul mufassirin babban malamin tafsiri wanda ake masa laƙabi da babban malami na tafsiri shine shekul ibn jarir tabari shi ma wannan zaɓin ya yi haɗa duka fassarorin guda biyu ya aiki da su faƙala har yake cewa faƙad ƙala rahimahullah ya har yake cewa a cikin littafinsa Allah ya masa rahama ya ce wallahu fi kalamil arab ai ita rantsuwa ta yasasshiyar magana a gurin larabawa kullu kalamin kana mazmuman shine dukkanin wani zance wanda zai zanto abin zargi ai kun gana zargin mutumin da za a ce ya fiye rantsuwa ba a so sai ka iya cewa makaruhi amma ba a so ka saba kai ta rantsuwa duk magana sai ka rantse duk magana ka rantse ana so a girmama Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa na daga cikin sifa ta munafikai yawan rantsuwa suna rantsuwa ga Allah an sun je gaban manzon Allah wallahi sai sun yi rantsuwa sai sun ce ai kaza ka kuma akan ƙarya su rantse da Allah su shirga wa manzon Allah ƙarya kuma Allah ya tona musu asiri to shi yasa mumini ma ba a so ko akan gaskiyar ka ka dinga rantsuwa kun ga wancan sati mun karanto hadisin da manzon Allah ya hana rantsuwa cikin kasuwanci ya ba ya tsoratar manzala ya ce rantsuwa tana ɗaukaka haja tana haɓaka dukiya amma kuma tana kwashe albarkata mutum ya rantse ya ce ai na rantse da Allah kaza na siyo shi ko da gaskiya ne sai mutum ya ji me ya ji ya gamsu sai ya ɗebo kuɗi ya baka kai ta sayarwa kana rantsuwa amma kuma albarkar ta ki zama Allah ya mana tsari amin to shine yake cewa ita yasasshiyar magana abin zargi ne a gurin a magana ta laraba wa fi'ilin la ma'ana lahu yake cewa to aiki ne wanda bai da wani ma'ana ya kamata a guje shi a bar shi wannan magana ya faɗe ta shi yasa mala ya kawo shi kenan dai abin da za mu kawo don mu takaice kada mu ci lokaci wato rantsuwa wato talawi a zargi ce amma ba ta da kafara kuma ba ba za a ce mutum ya yi laifi wato na zunubi ba sai dai a ce mutum ya yi ƙoƙari ya bari hukunci na biyu da za mu faɗa kai tsaye shine alhukumus sani ma huwa ila hukunci na biyu me ake nufi da ila'i Allah ya ce lillazina yu'luna min nisa'i a wancan sati idan ba ku manta ba mun kawo ta'arifin da wato imam ibn kasir ya yi wa abin na ila'i ko ba haka ba ce rantsuwa wacce mutum zai rantse ba zai sadu da iyalinsa ba wato ko ya ce shekara guda ko ya ce shekara biyu yana gudana ne a lokacin jahiliya da musulunci ya zo bai kore shi ga baki ɗaya ba ya ce ya iya yiwuwa hakan ya faru amma an baka tsawon wata hudu bai halatta mutum ya wuce wata hudu bai sadu da iyalinsa ba ana tare shi yasa sayyidina Umar ya sa aka tambayi yarsa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Hafsa yace Hafsa wani gwargwadon lokaci ne mutum yake iya bai sadu da iyalinsa ba babu matsala ta ce wata hudu ko shida to shine sayyidina umar ya tsira shi ya ce to ba- kada duk wani soja da aka tura wani aiki to kada ya wuce wata hudu zuwa shida bai dawo ba duk macen da wato aka, aka ce ita tana iya wuce haka to ba- ta zama madira ta zama shazza ba a al'akari da ita hakanan wacce za ta ce akalla wata hudu shi ma ita ma ba za a aiki da ita ba wata hudun za a amfani da shi zuwa shida sauran malaman fiƙi su suka san me yasa suka ƙara wata biyu ya zama shida amma dai ƙur'ani hudu ya faɗa Kun gane ko a ƙur'anance idan aka kai wata hudu miji bai dawo ya sadu da matar shi ba sai a je gurin alƙali a ce to ya dawo ya ce a ya rantse sai a ce a rantsuwarka sai dai ka yi kaffara in ba za ka yi kaffara ta ba kuma sai ka rabu da ita ka sallame ta a a shi yana son ta ba zai rabu da ita ba sai a ce to dole ka ka sadu da ita ka kawarware rantsuwar dole a yi ɗaya ko dai ya dawo ya sadu da ita ya kaffara ko kuma ya abin nan ya- a raba auren tsakaninsu da shi to ta'arifinsa mun yi shi ba kenan ya, ya, ya gabata taqaddama ma'anahu ta'ariful ila'i kenan lughatan haka nan a shari'a ma a can mun yi maga- bayani shine huwa an yahlifa rajulu ala tarki wat'i zaujati mutum yayi rantsuwa ba zai sadu da matar shi ba akthara min arba'ata ashhur ya ce ya kai har fiye da wata hudu wata hudu dai shari'a ta yadda amma fiye da wata hudu ya kara akan wata hudu ba a yadda ba kayan ya kula wallahi la uqarribuki ya ce kamar ya ce wallahi ba zan kusance ki ba ya faɗa haka au la ujami'uki ko kuma wallahi ba zan sadu da ke au amsali hadhihi alkalimat ko kuma misalin waɗannan kalmomi qala ibn abbas imam ibn abbas ko Allah ya masa rahama a Allah ya radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ibn abbas yace kana al-ila fil ja- kana al-ila al-jahiliya ila'i a lokacin jahiliya sana mutum sai ya shekara ya rantse da Allah ya shekara bai sadu da iyalinsa ba wa sanatain ko shekara biyu wa akthar min zalika har ma fiye da haka suna yi a jahiliya mun gane ko ya kusuduna bi zalika iza'il mar'a suna nufatar haka cutar da mace mutum ya rike mace shi bai barta ta tafi ya sake ta ta je ta yi idda ta yi aure ba sai kuma ya ki saduwa da ita wannan cuta ce sai musulunci ya zo ya gyara abin tunda musulunci yana da dokoki mataki-mataki in ba kuma ce ba kafin ramadan mun karanta mataki da ake bi a ladabtar da mata ko ba haka ba matakin farko fa'izuhunna ko ba haka ba ko ba nan ba ne a can ne ko jandarmi abin nan kan dega cikin ramadan to na fati na farko cikin suratun nisa'i ne can ko Na'am.
to mataki na farko Allah ya ce fa'izuhunna ku yi musu wa'azi kun gane ko mataki na farko kenan sai mataki na biyu wahjuruhunna ku kaurace musu daki guda shimfiɗa guda ka ki kula ta ka juya mata baya kun gane ko Eh, mataki na uku na ƙarshe sai wadribuhunna ku dake su kaga Allah ne ya ce a bugu ko ba haka ba amma ya kaji wani limami wai an zo daura aure ya ce to ban da bugu to ya za ka yi da wadribuhunna Allah ne ya ce a dake su kai dai ka yi nasiha manzan Allah ya fassara wani irin bugu ne ba ta ce gaira mubarrihin amma kuskure ne malami ya dinga cewa ban da bugu wallahi kamar yana yaki da aya Allah ne Kwarai.
a'a bayani annabi shi ke fassara qur'ani ko ba haka ba ya ce a yi bugu amma ba mai bata jiki ba ba mai wanda za a ji mata ciwo ba kuma ma ya ce wala tadribul wajha kada ka bugi fuska dukka abin musulunci ya koyar malaman fikihu sun yi bayani amma duk mutumin da aka ji ya ce ban da bugu kaga wannan ko dai yana yaki da ayar da Allah ya ce wa dubu mataki wato kai kafin Allah sanin hikimar zance ne ko kuma zamantakewa shine ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakekeniya da su da kyautatawa to Allah shi ya fi bawa kowa haƙi da ya tashi ma suran mata mata aka ce suratun nisa don haƙoƙi ne cike na mata to amma kuskure ne malami a zo ɗaura aure yana cewa wai banda bugu a me ma ya kawo magana bugun a barta mana ba sai an yi magana ba in kuma an san ana yin bugun na sai a ce to ga yadda ake yin shi dan duka ne a kafa za a dan tsutsula mata wasu malaman fikin ma suka ce da asuwaki za ka bubbuge ta ko da hannun riga to za ta ji wannan bugun a ka dan kwakwaɗe ta ko ka rarrankwashe ta haka ta dai ji an bata ma rai yacce dai za ta gane ta yi kuskure ba wai bugu wancan wanda wani zai dunkula hannu kamar ya samu ƙato shi kuma ya yi ta kamsa shi ma'anar rashin sanin ciwon kai ne a bugu gairin mubarrihin ba mai bata jiki ba ba mai ji mata ciwo ba ba mai fitar da jini ba ba sai an fitar da jini a bugu wanda za ta san ta yi laifi an bata rai in gane ko a to shine mala ya ce mutum ya rantsi haka ya ce ba zai ba to to wannan shine ila'i mala ya ce wattafaqal ulama malamai sun yi ittifaki ala annahu law hajaraha muddatin da mutum zai kaurace wa matarsa zuwa wani lokaci ta zidu ala arba'ata ashhur ya yi ƙari sama da wata hudu la ya kunu muliyan ba zai kasance mai ila'i ba hatta ya halif dole sai ya rantse shi ila'i sai an hada da rantsuwa mutum kawai bai rantse ba kawai sai ya kaurace matarsa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ko yayi na wata guda sha to wasu suna ganin ba ila'i bane wasu suna ganin kuma ila'i ko baka rantse ba in ka kaurace mata ka tafiyarka wannan ma ila'i ne amma wasu suka ce ko da yake tunda ittifaƙin malaman fiƙi sun ce dole sai an hada da rantsuwa kenan ila'i sai an hada da rantsuwa wanda suke ganin kuma ila'in ba ba tare da rantsuwa suka ce ko da mutum kawai ya tafiya sai ya kaurace musu shi ma ila'i in gane ko suka ce me yasa suka ce dole sai an hada da rantsuwa domin Allah ya ce da ya faɗa lillazina yuquluna kalmar ila'i kuma ba ta haduwa sai da rantsuwa kauracewa kawai baya ba da ila'i sai an hada da rantsuwa inda haka in ba rantsuwa sai Allah ya ce lillazina yuhajiruna ko min nisa'ihim to amma kaga lillazina yuquluna min nisa'ihim kenan ai yahlifuna wal hijranu ha mala yace kaurace musu kuwa laysa biyaminin shi kadai baya nuna rantsuwa fala ya ta'allaka bi wujubil kaffara baya alaka da wajabcin kaffara kawai kaurace musu kawai ba tare da kayi rantsuwa ba shi baya da alaka da kaffara ta rantsuwa amma mai rantsuwa shine dole in ya wuce yayi rantsuwar da ta kai ta wata hudu ko fiye da wata hudu afwan to idan ya dawo wata hudu na yi za a tilastar da shi ya dawo ya warware rantsuwarsa ya kafara in gane ko amma da mun bai kai wata hudu ba shikenan sai ya cika yasa suka ce mace ba za ta tilastantar da namiji ba in ya rantse ya ce shi da ita har wata uku don sai ta yi haƙuri ita ta jawo wata uku kuma ta ji tsoron Allah shi ma kuma ya ji tsoron Allah dukkan su ji tsoron Allah kada ya ƙaurace matarsa kuma yana fita yana kewaye in gane ko duka wannan musulunci ya yi shi don a gyara zamantakewa mala ya ce a waktalafu fi muddatin lati ta bayyana fi halmar'a min zaujiha wato sai suka yi saɓani cikin gwargwadon lokaci ko tsayin lokaci wanda mutum zai bayyana wa matarsa cewa ya yi ila'i faƙala ibn abbas ibn abbas ya ce idza madat arba'at ashhur idan tsawon wata hudu ya kai qabala an yafi'a wato kafin ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita banat bi taqliqa to za ta waye gari matarsa ta zan samu saki guda kenan duk wanda ya wuce wata hudu daga rantsuwar tashi kawai saki zai afko shi a ra'ayi na ibn abbas wa hadha madhhabu abi hanifa wannan mazhaba ita ce maza ba abu hanifa duk mutumin da ya rantse ba zai sadu iyalinsa ba kuma wata hudu ta yi bai dawo ba to kawai za a hukunta mushi saki daya a mazhabi nawa abu hanifa wa qala malik wa shafi'i wa ahmad amma jumhur imam malik da shafi'i da ahmad suka ce la tutallaq ba za ta saku ba bi muddatil bi madal muddah da kawai shuɗewar lokaci ba a saki ba zai shuɗe ba da wucewar lokaci yaushe ne saki zai shuɗe zai faru suka ce wa inna ma yi umaru zauju bilfi'a ana umarta miji ne da ya dawo da matarsa amma kawai a ce don ya wuce wata hudu ya saki ya afku sun saba ma wato imam abu hanifa ana gane ko jamhur sun saba ma abu hanifa imam malik da shafi da imam ahmad suka ce dole za a nemi miji ya zo ya ci gaba da saduwa da iyalinsa idan bai dawo ba yaƙi shine sai alkali yake da dama ya sakan mai ita saki guda mun gane ko amma ba a cewa kawai lokaci ya wuce bai dawo ba kawai a ce ta sauko wannan shine kuma magana wacce take duk da kowanne yana da hujja hujja shi abu hanifa da ya dogara a kai ya ce hududul muddatil fi arba'ata ashur fa idza lam yarji an yaminihi fi hadhihi al mudda fa ka'annahu arada talaqaha kaga wannan ai akwai shakka a cikin magana yace idan ya shude wai bai dawo ya sadu da ita ba wai fa ka'annahu wai kai ka ce shi arada talaqaha yayi nufin ya sake ta ne wa azmu alaihi kuma kamar ya yi azama ai Allah ma cewa in azamu talaqa kaga Allah da ya halicce shi ma bai ce ya tasa ba wannan magana ta Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama ya kawo wa'annan maganganu nasa ya kawo ya ce wa in azamu talaqa to ai Allah ma bai hukunta mai sakin ba Allah ta ce fa inna Allah sami'un alim Allah ya san abinda kuka kudirce a zukatanku kuma ya ji in ka ma faɗa a cikin zuciyarka saki kake nufi Allah ya ce ya ci sami'un ne ji ne alimin kuma masani ne kenan abu ne na zuciya wani ɗan adam bai da tasarrufi a cikinsa wannan kenan sai dai mu ce Allah ya gafarta masa abu hanifa amma jumhur juhajjatul jumhur an anna qawlahu ta'ala suka ce cewa faɗin Allah madaukakin sarki wa inna azamu talaqa صريح في أن الوقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج cewa dole ne saki ya kasance da afkarwar miji ya ce ya saki fala ya kunu bi madin mudda baya kasancewa da shudewar lokaci balla budda ba'daha min al-fai'i aw talaq dole dai miji ko dai ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalinsa ko kuma a nemi ya saki wannan shine hujja ta wato jumhur imamu shaukani ma ya yi wato wata magana mai banƙayi imamu shaukani a cikin littafinsa fathul qadir Allah ya masa rahama yake cewa wa'alam anna ahla kulla mazhabin fassaru hadhihi al-aya bima yutabiqu mazhabin ya ce ku sani cewa dukkanin mutanen mazhaba sun fassara aya da yadda za ta dace da matafiyar mazhabarsu wa takallafu bi malami ya dillu alaihi lafzu suka wato kallafawa kansu su kawo abin da lafazin aya baya wato tafiya a kansa mala ya ce wa ma'anaha zahir wadih ma'anar aya zahiri a fili yadda yake a fili wa annallaha ja'ala al-ajl liman yuquli Allah ya sanya lokaci ga wanda ya yi rantsuwa ba zai sadu da iyalinsa ba ita ce fa ma'ana aya inji imamu shaukani an ya halifa min imra'atahu wanda ya rantse da dangane da matarsa arba'ata ashur tsawon wata hudu thumma qala mukbiran ibadi sannan sai Allah ya bada labari dangane da bayansa bi hukumi hadha da hukuncinsa wannan dangane da wanda ya rantsuwa ba zai sadu da iyalinsa ba ba a da hazihil mudda bayan wata hudu to ya dawo wata hudu tana yi ya dawo shine mudda da Allah fa in fa'u sai Allah ce idan sun dawo ai raja'u ila fai'iz zaujiya suka dawo suka ci gaba da mu'amalar su ta auratayya to shikenan babu matsala ko ba Allah sai ce fa inna Allah gafurur rahim ko suka yi nadama suka bari ita ta bar abin da take na rashin kyauta shi ma ya dawo ci gaba da saduwa da ita to fa inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mijin ai la yu'akhidhukum bitilka Allah ba zai kama ku da wannan abun ba kun yi dan ku gyara zamantakewa ne to shikenan ba zai kama ku da wannan rantsuwa ba bal yaghfir lahum bari ma dai Allah zai musu gafara wa yarhamhum zai musu rahama wa in azamu talaqa sai Allah ya ce to amma idan kun yi nufin saki kun gane ko kun kudirce saki to wan sai kuka kigayi sai kuka dawo kuka ci gaba da mu'amala ta aure da matayenku to Allah ya san abin da kuka kudirce a zuciyarku kuma zai muku sakamako da shi inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ko ba haka ba huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha to wannan shine magana da Imam Shawkani ce ba wai magana bace a tafi ma sabani a Allah ya bada labari gashi ba sai ka tafi cewa mutum in ya wuce wata hudu a Allah ya bada duka wato yadda za a yi ƙa'ida wata hudu za ka yi wata hudu ta yi baka dawo sai ka ce ai kayan rantsi fiye da wata hudu to ka karya rantsuwar ka ka dawo ka je ka yi kafara shine abin da Allah ya ce amma zancen a ce ta saku ko bata saku ba a saki sai an yi shi ma daban hukuncin sai ke alhukumu thalis hukunci na uku a cikin wannan ya ce hal ya shtaratu fil yaminin ila'i an takuna lil idra shin an shar'anta a cikin rantsuwa da mutum zai yi dangane da ila'i ya kasance an yi shi don a cutar da mace ko don a wato a ladabtar da ita ƙala abu hanifa wa shafi wa ahmad ya sihul ila'i fi halatin rida wal ghadab ya ce yana ingantuwa a yi ila'i a lokacin da ana tare da mace cikin zaman lafiya ba sai ta bakanta ma rai ba shi a gurin abu abu hanifa da shafi da ahmad jumhur sun taba akan cewa ila'i zai iya afkuwa ma a cikin halin zaman lafiya kana zaune da ita lafiya ka ce ka kaura ka rantsi mutum ya ce ya rantsi da Allah ba zai ci gaba da mu'amala da ita ba haka jumhur suka faɗa ko kuma a halin fushi duk yana iya yi sai wa malik amma imam malik ya saba musu yace la yakunu ila'an baya kasancewa ila'i illa idza halafa alaiha fi halatil ghadab sai dai in yayi rantsuwar a halin yayi fushi ala wajhi idrar kuma a bisa fuska ta cutar da ita dan tabari kun gane ko shi malik ya tafi akan haka hujjatu malik ma rawahu an ali radiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin an tambayi sayyidina ali dangane da wani mutum halafa Allah ya ta'a imratahu ya rantsa ya ce ba zai sadu da matarsa ba hatta tufdima waladiha ya rantsa ya ce ba zai sadu da matarsa ba sai ta yaye ɗanta mutum ne ya rantsa ya ce ba zai sadu da matarsa ba sai ta yaye ɗan da take sharo an tambayi sayyidina ali dangane da wannan misali walam yurid idraruha biha bai yi niyaya ya cutar da ita ba walam yurid idrar biha shi wannan wanda ya rantsuwa ba ya dan da niyyar ya cutar da matarsa ya wannan rantsuwa ba in gane ko ya rantsa wa inna ma qasada al maslahata al walad ya yi rantsuwan ne dan ya zanto maslaha ta yaro kun san da yawa yaron da aka samu ciki bai gama shan nono ba yana samun matsala ta rashin lafiya a samu cikin kaninsa to shi yayi ne don wato maslaha ta yaro faƙala lahu sai imam ali radiyallahu anhu ya ce inna ma aratta alkhaira ai lalle kai ka yi nufin alheri kenan ka rantse da matarka ba za ka sadu da ita ba sai ta yayi ɗanta ya ce to lalle kai ka yi nufin alkhairi wa inna mal ila'u sai dana ya ce kaɗai shi ila'i fil ghadabi yana faruwa ne lokacin da mutum ya hushi kenan ba a ɗaukan cewa kama wannan ita ce hujjar imam malik a wato wadda ya faɗa akan dangane da wannan alhaditha waƙa'at li abi atiya ma'a zaujihi ya kawo shi ce abin ya afku ne da abi atiya wanda ya faru da mijinta wa akharajuha ibn jarir tabari sannan imam ibn jarir tabari ya rawaito wannan ruwaya fi tafsiri a cikin tafsirinsa kenan wannan ra'ayi na imam malik وروي عن ابن عباس هكذا an rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda qala yace annahu qala yace la ilaha illa fi ghadab babu ila'i sai cikin hushi kaga magana Imam Malik ta samu goyon baya a wajen wa sahabbai na sahabbai biyu sahabi na farko shine Ali bin Abi Talib sahabi na biyu shine wa Abdullahi bin Abbas kun gane ko ta yanzu ba mu ji hujja ta jumhur ba shafi da abu hanifa da ahmad sannan ga hujjarsu to hujjarsu annal ayata amma suka ce aya ta game ne ga baki da ta ce kawai lillazina yu'luna min nisa bata ce lillazina yu'luna min nisa'in fil ghadab ko ba haka ba fil ghadab aw fi ghairi ghadab kawai aya ta kawo amni su shine hujjarsu ba ta ware ba amma kuma su waye mafi sanin ayoyin qur'ani sahabbai ga sun fasa ibn abbas da da a sayyidina ali sun ce a cikin fushi yake kasance to suka kawo wannan aya suka ce fahiya tashmilu ko tashmalu fi min min man halafa bi qasdi al-idradi aw halafa bi qasdi al-maslahati lil waladi فكل يشمل لفظ الإله ويأخذ حكم من غير تفريق suka ce za a riki dukkanin su ɗaya ne kawai za a riki hukuncin ba tare da rarrabewa ba amma wannan magana kun ga ai babu wani dalili mun samu dalili har sahabbai guda biyu a mazhaba imam malik cewa sun bambance qala sha'abi sha'abi yace kullu yaminin muna'atin جماعا منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إله dukkanin rantsuwar da za ta hana a yi jima'i a shuɗe tsawon wata hudu shine ila'i wa qad rajjaha ibn jarir at-tabari ra'ayi al-awwal imam ibn jarir at-tabari ya ya wato dauki ra'ayi na farko ra'ayin jumhur kenan wa qala was-sawabu قول من قال كل يمين منعت الجماع أكثر من مدة التي جعل الله للمولي تربص بها قائلا في في غضب قائلا في غضب كان ذلك أو راضيا فهو إلهي shi ibn jarir ya ce duk rantsuwar da ta hana a yi a sadu da mace tsawon wata hudu ko fiye da wata hudu ya ce kawai ila'i za a kirawo ta a cikin fushi aka yi ta ko ba a cikin fushi ba amma dai kaga gaskiya ni ra'ayin imam malik ya fi kwanciya a kaina ko da ba cikin fushi ba ne saboda shi ne kawo fassara ta sahabbai har guda biyu sayyidina ali da sayyidina abdullahi bin abbas habrul umma wanda annabi ya masa addu'a ya ce allah ya sanar da shi fassara alkur'ani manzo allah ya kira shi kuma da malamin wannan al'umma kuma ya fassara ce sai wacce aka yi ta a cikin fushi in gane ko to amma dai wallahu ala duk da haka in ka kawo magana tunda ba ta Allah bace da ba ta manzo bace karshe sai ka ce Allah shine mafi sani ko da ka dauki ra'ayin da kake ganin ya fi kwantar maka da hankali ra'ayin imam malik ya fi kwantar min da hankali saboda ya kawo dalilai da sahabbai har guda biyu manya abdullahi dan abbas da sayyidina ali ɗaya daga cikin kulafa'ur rashidin shi ma kuma malami ne a cikin sahabbai hukunci na ƙarshe shine alhukumar rabi mal muradu bil fai'i fil ayatul karima me ake nufi da alfai'u amma a cikin wannan ayan fa in fa'u fa inna allaha gafurun halim ko ko fa gafurur rahim idan sun dawo sun ci gaba da saduwa da matayensu to Allah mai gafara ne mai jin kai malamai sun yi saɓani wajen fassara fa'u ɗin fa'in fa'u fa'in fa'u fa'in Allah ga furu ƙwala ba'adun almuradu bilfai'i abinda ake nufi da alfai'u aljima wasu ka ce idan suka dawo suka ci gaba da saduwa da su fai'i la fi ghairi suka ce ba a nufin komai sai jima'i kenan aljima'u la fai'u ghairu dawowa zuwa ga jima'i ba a nufin wani abu wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa kun gane ko amma daga cikinsu shine akwai sa'id bin jubair da sha'abi imamu sha'abi da sa'id bin jubair amma al'akharun magana ta biyu magana uku ce dama ku rike da kyau magana uku wasu suka ce dawa zuwa ga jima'i magana ta, ta biyu ita ce alfai'u aljima'u liman la uzra lahu shine su dawo zuwa ga yin jima'i da matayensu wanda amma bai da uzuri wanda bai da uzuri shine wanda ya wato ya rantsuwar sai ya dawo lafiyar salau da ya dawo ya ce ya dawo zai ci gaba to ya sadu da matarsa in bai da in ba mara lafiya ne shi ba shine suka ce la uzra lahu ko kuma ba matafi bane mai balaguro ko kuma ba wanda yake masjunan ba a gidan an tsare shi a kaso wa'annan ukun su ne la'uzura ko ko dai yana halin balaguro ko yana rashin lafiya ko kuma yana kaso an tsare shi suka ce wannan shi ake nufi in ji wa'annan na biyan na tsakiya ke fayakfi muraja'atu bil lisani aw qalbi suka ce ya isa mutum ya ce ya dawo zai ci gaba da saduwa da iyalinsa da harshensa ya faɗa da zuciyarsa ya nufin ya dawo zai ci gaba wa hadha mazhabul jumhurul ulama kuma wannan shine mazhaba ta jumhurin malaman da suka fi yawa wal akharun qauli na uku kun gane ko alfai'u almuraja'atu bil lisani ala kulli hali wato magana ta uku shine dawowa da baki a kowane hali mutum yake yana tsare a gidan kwaso ya ce ya dawo zai ci gaba da wato saduwa da iyalinsa ko yana halin balaguro ko yana rashin lafiya duka ya da ya ce kawai da bakinsa ake so wannan shine magana ta uku fayakfi an ya kula kad fi'tu ilaiha ya isa ya ce kad fi'tu ilaiha na dawo zuwa gare ta wa huwa qaulun naka'i wannan kuma shine faɗan ibrahimun naka'i mala ya ce wal a'dalul aqwali mafi cancanta ko mafi adalci cikin magana ko maganar da tafi daidaito qaulus sani magana ta biyu ita ce maganar jamhurin malamai ya tsakiyar kun gane ko wa huwa qaulul jumhurul fuqaha sune fadin malamai mafiya yawa na fiqh wallahu a'lam shine wani qauli shine wanda zai ce ya dawo ba tare da ba ya dawo da zai ci gaba da mu'amala da matarsa ko da yana cikin uzuri in gane ko ko da yana tsare ko da bai da lafiya ko da yana halin balaguro ya faɗa da bakinsa ya dawo ko da zuciyarsa to ko da yana tsaren bai dawo ba ya dawo ɗin kenan wannan ita ce magana mafi inganci ayoyin nan guda hudu abinda suka shiryar da mu zuwa gare shi shine abu na farko wato adam ziwajil halafi an mana'i min fi'il birri wal khairi ayoyi suna hana mu mu yi rantsuwa don ta hana mu aikata aikin alkhairi ko da'a ga Allah mutum ya rantse da Allah ba zai yi wa Allah biyayya ba wannan rantsuwar ta banza ce in gane ko ya warware ta wala ta ja'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru kun gane ko wa tattaku wa tuslihu bainan nas kenan mutum in ya rantse ba zai wa Allah biyayya ba ya warware rantsuwar shi ya je ya kafara an hana mu ko kuma mutum ya rantse da Allah ba zai yi aikin alkhairi ba ba zai yi sadaka ba ko ba zai taimakawa waɗanda Allah ya ce a taimaka ba zai warware rantsuwar sa kamar yadda sayyidina Abubakar bayan hadisa abin da ya faru dangane da nana Aisha an mata kazafi ɗaya daga cikin wanda suka yi mata kazafi akwai wanda yake taimaka yana ciyar da shi yana sai ya rantse da Allah tun da har da shi aka yi wannan abin ba zai ƙara ciyar da shi ba Allah ya saukar da aya ya nuna cewa a ya yafe shi baya son Allah ya yafe masa sai ya gafe masa ka gane ko kaga yayi rantsuwa ba zai aikin alkhairi ba Allah ya yi masa nasiha ya ya ya kuma karɓi nasiha sai na Abubakar to kaga haka nan mutumin da ya rantse ba zai yi sulhu tsakanin mutane ba mutane sun samu sa'a ce wani in ka yi magana ka sulhunta su za su ce ai na rantse da Allah na fita bayansa ba zan ƙara shiga lamarinsa ba to Allah ya ce wa tuslihu bainan nas kada ku sanya Allah kuma an yi magana ka ce ka rantse da Allah a'a ka ajiye rantsuwarka da Allah ka yi kafara ka warware rantsuwar ka sulhunta su yafi to wannan kenan na biyu man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa a bisa wani wata rantsuwa wa ra'a alkhaira sai ya ga abin da ya fita alkhairi fi kilafiya a sabanin wannan rantsuwar falyafa'al to ya aikata abin nan na alkhairi fal ya fa'al alkhaira wal yukaffir ya aikata alkhairin kuma ya kafarar rantsuwarsa in gane ko ya rantse da Allah cewa ba zai taimaka wa wani ba sai ga kuma taimakon shi ya fi ya taimaka masa to sai ya taimaka masa ya kafarar rantsuwarsa da sauran dai duk abin da ya shafi wannan na uku al-yaminul lahu rantsuwa ta yasasshiyar magana in gane ko ta yasasshiyar magana rantsuwa ta sanniya mu in gane ko allati la yaqsudu bihal yamin wadda mutum baya wato nufin rantsuwa da ita la yu'akhidhu alaiha ba a kama mutum da ita in gane ko wala kaffara fiha kuma babu kaffara a cikinta ba za ka yi kafara ba kuma Allah ba zai kafa ba saboda Allah ce la yu'akhidhu kuma Allahu billahi fi imanikum Allah baya kama ku da rantsuwar da ba ku kullata a cikin ranku ba a cikin zukatanku mun gane ko wannan kenan na gaba na hudu al'ila'u a wannan wanda muka yi na ƙarshe rantsuwa mutum cewa ba zai sadu da iyalinsa ba shine al'ila'u minas zauja mutum ya rantse da ba zai wato dangane da matarsa ba zai sadu da ita ba bi qasdil idrar dan ya cutar da ita ya musguna mata yana yatanafa ma'al wujubil mu'asharatu bil ma'ruf yana korewa yana korewa tare da wajabci kun gane ko yatanafa ana zartar da shi ko ana cika shi tare da kuma wajabci da Allah ya ɗora wa mazaje ma'a wujubil mu'asharati bil ma'ruf tare da akwai kuma wajabci akan namiji ya yi mu'amala da zamantakewa da matarsa da kyautata Allah bai hana ka kai wannan ba ka yi ila'i to bayan ka gama ila'i kuma in ka dawo a ci gaba da kyautata wa mata damun ila'i don me aka yi shi don a gyara zamantakewar ne gane ko kamar gargaɗi ne da jin kunne kakki sake gane ko wannan ke abu na ƙarshe da ayoyin ke koyarwa idza lam yarji zauja idza lam yarji zauju idan miji bai dawo ga matarsa ba an yamini dangane da rantsuwarsa fi muddata arba'ata ashhur da cikin wato tsawon wata goma wata hudu afwan cikin tsawon wata hudu tutalliqu alaihi zaujati za a sakan masa matarsa alkali zai sakan masa matarsa ko yaƙi ko bai so ba za a ce an sake ta saki guda kaga shi ya janyo kansa to lokaci yayi amma arama zai karanta mana ayoyin da za mu tashi a kansu insha Allah sati mai zuwa na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فتح الله عليك وبارك الله فيك Allahumma amin.
abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh